idan ya ji ainihin magana kan wadda iki kullum shi ƙoƙarinsa ya kange mai imani to shi a nan hankalinsa yake tashi mu kuma majoratin al'umma yadda hankalinmu yake tashi idan mun ji za a taɓa aljihunmu amma su muminai magabata inda za a taɓa addinin Allah to a nan tashin hankalinsu yake shi ya sanya ainihin anan malam ya ce ai bima abin nan bima yusero eh hanqul mu'minina Allah ya ce allazina kafaru wa'yannan da suka kafirta a wasaddu kuma suka tsare wasunsu an sabilillahi gabarin tafarkin Allah anil imani wal islam gabarin yin imani da musulunci Allah ya ce a zalla a amalahum ai ma'ana habida au a habaɗallahu a amalahum Allah ta baraka wata ala ya rusa ayyukansu aika amin da'ama wasilatul arham kamar ciyar da ainihin mai abinci da suke yi kamar sadar da zumunci da suke yi fala ya rauna abinan fala ya rauna lahafil akhirati sawaban ba za su ga ladan su wajen Allah ba ai misali kafirai suna sadaka suna zumunta ma'ana su ziyarci ƴan uwa suna ciyar da abinci gashi nan duka ayyuka dai na alkhairi suna yi saboda wasu bukatunsu da makamantan irin wannan Allah ya ce to saboda rashin cikar sharaɗin wannan aikin nasu don sharaɗin karɓar aikin shine yin imani da Allah su kuma ba su yi imani da Allah sun karɓa addinin Allah ba to saboda haka aikinsu wannan sai ya zama rusheshe nan duniya ake saka musu da duk irin abin da suka yi ma'ana in sun ciyar Allah ya mayar musu gurbin tun nan duniya in sun sadar da zumunta a ba su albarkar ta sanya musu samunsu ya ƙaru da makamantan irin wannan saboda alahira ba su da rabu don Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana wa zalika annal kuffar su kafirai la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba su imani da Allah ba ba su imani da kuma ranar ƙarshe ba saboda haka wala yarjuna al akhirata asalan su hasali ma su ba su yadda da lahira ba sun dai yadda ana mutuwa don ya tabbata cikin hadisi dalilai waɗanda suke masu ƙarfi kuma ingantattu yadda ainihin mai manzan rahama yake nuna man mata alal kufuri duk wadda ikafirta ko kuma ya mutu kan kafirci to la yanfa'uhu amalun aikinsa ba zai amfane shi ba an samu hadisi daga ummuna Aisha tace ya rasulullahi ya manzan Allah ibnu jada'an wato wannan wani mutum ne lokacin jahiliya shi wato ibnu jada'ana din nan yasilur rahima yana da sadar da zumunta sannan kuma duk yadda ya samu mai karamin karfi to kuma yana ciyar da shi ma'ana dukkan mabukata in sun zo ba za su koma hannun su wofi ba a'a yana ciyar da su duk wani abu da zaka kawo dauki in dai da akwai agonsa to shi zai tallafa maka fa hal zalika nafi'ahu shin wannan zai amfane shi wannan abin da yake yi manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce layan fa'uhu ya ce ai ba zai amfane shi ba innahu lam ya ƙuli yauma bai taɓa faɗi ba a rana ya ce rabbi gifirli kaɗi a ti yaumaddin bai taɓa faɗin wannan ba saboda bai yadda da ranar ƙarshe ba saboda haka wancan ayyukan da ike kun ga shi dai aiki ne na alkhairi kuma mai sa arziki ya ci gaba to amma shi ba zai amfane shi ba a lahira saboda me saboda babu kalmar shahada shi yasa Allah ya ce wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakafu ayan fala yakafu zulman wala hadama wani gurin Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa yace wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsanil abina bi ahsani ma kanu ya'maluna Allah ya ce da sannu zamu kyau zamu cika musu ladansu fiye da irin abin da suka aiwatar ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون wato in muka koma cikin suratul anbiya kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana duk wanda ya aikata aiki mai kyau kuma yana mumini to ba zancen kafir tahi saboda wasu ayyuka da yake na kurakurai Allah ya ce mu za mu rubuta masa duk irin abin da yi kuma ƙarshe mu saka masa to Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana wannan yace amma wallazina amanu a wallazi na amanu waɗannan da suka yi imani bayan sun yi imani ai ma'ana ansar wa gairihim wa aminu salihati suka aikata aiki aiki na ƙwarai ai wa amanu bima nuzila ala muhammadin suka ainihin yi imani da abin da muka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa alhaqqu min rabbihim cewa sun yi imani gaskiya ne daga ubangijinsu Allah ya ce kafara anhum ai ma'ana gafara lahum sayyi'atihim Allah ya ce wallahi an kankare musu an yafe musu zunubansu wa aslaha balahum kuma Allah ya kyautata halinsu saboda haka fala ya asuna ba za su zama cikin masu sako ba Allah tabaraka wa ta'ala yace zalika me yasa dalilin wannan ko kuma zalika idlalul a'malil kafirina din wa takfiris sayyi'ati lil mu'minina bi annal ladzina kafaru su wa'anda suka kafirta ma'ana bi sababi annal ladzina kafaru ittaba'ul batila su wa'anda suka kafirta ai ƙarya suka bi kawai sun bi shedan ne wa annal ladzina amanu amma wa'anda suka yi imani ittaba'ul haqa su gaskiya suka bi shine alqur'ani min rabbihim daga ubangijinsu Allah ya ce to kazalika kamar haka ne ya daribullahu lin-nasi amsalahum Allah yake buga ainihin misali na mutane ma'ana annal kafira cewa shi kafiri yuhbadu amaluhu aikinsa ya riga ya rushe ya lalace wal mu'minu amma shi mu'mini yughfaru lahu ana gafarta masa aikinsa kamar yadda ainihin aya ta tabbatar mana wallazina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habidat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'maluna Allah ya tabbatar mana wannan cikin suratul a'raf duk wanda suka kasance sun ainihin ƙaryata ayoyinmu da haɗuwa da mu ranar alkiyama Allah ya ce aikinsu ya rushe kuma ba abin da za a saka musu da shi face abin da suka kasance suna aiwatarwa a wani guri Allah ya ce abin nan hannu na bi'ukun bil akasari na abin nan a'amala shin bana ba ku labarin mafi asarar aiki ba ko ayyuka allazina dalla sa'ayuhum sune wa'anda ayyukansu suka bace suka lalace fil hayatid dunya a nan rayuwa ta duniyan nan wahum ya hasabuna annahum yuhsinuna sun'a suna zaton su abin da suke kai kyakkyawan abu ne zaka ga mutum yana ta wasu ayyukansa shi a tunaninsa kawai wannan aikin mai kyau ne alhali ba littafin Allah ne yace ba ba hadisin manzon rahama ne yace ba amma shi ga zatansa wannan aikin mai kyau ne Allah yace ulaiikal ladina kafaru bi ayati rabbihim wannan su suka kafirta da ayoyin Allah saboda haka tunda sun kafirta da ayoyin ubangijinsu waliqa'ihi da haduwa da Allah din da Allah yace fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada to su basu ainihin yi imani da wannan ba ba sa tunanin za su hadu da Allah saboda haka fa habidat a'maluhum ayyukansu da suka rushe Allah yace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazana kuma ranar alkiyama ba za ko aikin su ba za a dora kan su keli ba dan ana dora aiki akan su keli ne na wanda ake tsammanin hayewarsa saboda haka wanda shi wuta zai tafi ko aikin sa kan su keli ba a dorawa Allah yace zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakazu ayati wa rusuli huzwa dan sun rike ayoyin Allah bayan sun kafirta Allah ya ce sun riƙe ayoyin Allah da manzannin Allah a matsayin izgili wato suna kallon abin da suke faɗa musu tatsuniya ne ya tabbata cikin hadisi hadisin ainihin salama ɗan akawai ta yadda ainihin yake tabbatar mana da ayyuka na mumine shi karɓaɓɓe ne ba lalatacce ba ne kamar na kafirai wata rana salamata ɗan akawai suna tafiya ya ce karajina ma'annabi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ila kaibara zuwa ga kaibara wasirna lailan sai muka tafiya kuma cikin dare faqala rajulun min alqaumi sai wani mutum daga cikin mutane ya fada li amir ga ainihin wato abinan wato amir yace ya amiru yace ala tasma'una shin ba za ka ji yadda mu ba min hani hatika daga wasu yan baituttukanka wa kana shi wato amir rajulan sha'iran shi mutum ne mawaki ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi ne wadda yana ɗai ko kuma yana ɗaya daga cikin wadda idan wani ya zo ya yi zambo a musulunci ko ya ainihin zagi manzan Allah ya gudu to in an san kabilarsa sai ya ce ina wane da ya leka cikinsa bai ce ina wane ya ce wa rama mana ina fatan mun fahimta saboda haka kun ga a cikin suratu shu'ara'i da Allah ya kawo marasa abin nan mawaka marasa hankali sai ya kawo kuma cewa illal ladzina amanu ko kenan ba kowace irin waka ce ta zama hauka ba a'a akwai waƙoƙi na addinin musulunci wadda annabi yayi umarni a yi kuma a tare kima ta addinin musulunci to shine yake cewa ya amir ba za ka ji yadda mu wasu ƴan baituttuka ba saboda shi ya kasance mawaƙi ne fa nazala sai ya sauka kan abin hawansa yana jansa yuhaddu bil qaumi yana ainihin kewaye mutane ya kuli yana cewa Allahumma laula anta abin nan Allahumma laula anta mahatadaina wala tusaddiqna wala sallaina yace fagafir fida allaka ma abaqaina wasabbitil aqdama illa qina wa alƙina sakinatan alaina inna idza sihabina abina haka ya ci gaba da rera musu baituttuka wato yana cewa ya Allah ba dan ka shiryar da mu ba ma'ana ba dan shiryar ka ba da ba za mu tabbata masu bin annabi masu gaskata shi ba to kai ne ka shiryar da mu kai da ba za ka samu ma mun gaskata abin da annabi ya zo da shi ba wala sallaina balle ma mai sallah da ba za mu yi ba wato sai ya zamana wannan tafiyar da suke gun yaƙi shi amir sai ya zama yana zuga su kowa sai ya ji tsamarsa ta tashi yanzu abin da za a tafi shi ne ɗaukaka addinin Allah don yana cewa faga firfida allaka ya Allah ha gafarta mana wannan fansa ce daga gare ka ma abakaina matukar mun tabbata a fagen yaƙi ya Allah ka ainihin gafarta mana mun shiga wato ba za da baya kenan wato kamar yana zuga dakarun annabi cewa duk wanda ya shiga fagen yaƙi ba guduwa saboda akwai yiwuwar wani an an shiga fagen yaƙi ya ga wahala sai ya fita da gudu ya ce wa sabbitul aqdama illaqina kuma ka tabbatar da dugadigan mu in muka hadu da abokan gaba sannan ya ce wa alqina sakinata abinan sakinatan alaina kuma ka sanya mana nutsuwa kar mu shiga da hargowa ya ce inna iza sai habina abina matukar jagoran tafiya ya ce ainihin Allahu akbar ya daga ainihin hannu yayi nuni yace to ba za da baya kawai yace mu shiga kawai to wannan kenan yanzu wanda irin irin wannan kalma tasa do Allah idan ka zo ka duba cikin irin baituttuka da ike yi wanda ike yin zambo a kafirai waɗanda suka zagi annabi ko suka zagi mu'mine ko suka zagi addinin musulunci kai tsaye wallahi za ka ji ko za ka yi shauƙin ka zauna ka karanta irin waɗannan baituttukan a ce kai ma alaramma ne a gefen saboda irin yadda mai saboda irin yadda za ka ji abin yana zuga ka kamar in ka ɗauki wani littafi da ake ce masa alfatawa ko kuma fatawan nisa littafi ne ya kai kusan wannan girma amma malam in ya kawo maganganu da fatawa da sauransu sai ya kawo baituttuka irin waɗannan sai ya ɗora a kayi don tabbatar da irin abin da ike ciki lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan sautin yana cikin tafiya fa sai ya ji wannan sauti sai yake cewa man haza saƙo waye ya kwararo waɗannan baituttukan yake tambaya ƙaluhe suka ce amiru bin al'akawa kala sai annabi ya ce yarhamuhullahu Allah kai masa rahama da Allah mu fahimci magana annabin rahama ya ce yarhamuhullahu wani mutum ya ce min alƙaumi daga cikin mutane sai ya ce wajabar ya nabi Allah aljanna ta tabbata ga wannan bawa tun da kai masa ainihin addu'a ta rahama kuma wallahi laula amta'atana bihi fa atainal khaybara ba dan irin wannan ni'imar da kai mana kajiyar da mu daɗi da shi ba damu ma mun yi asara saboda haka yanzu mun shiga inuwarsa ya ce fahasar nafin hata a sabon nan makmasatu ai a shadidatun ya ce muka kuma tafi kai bara ɗin muka je muka tsare su cikin wannan garu su ba su fito ba mu ba mu tafi ba har yunwa ta kama mu har ta kai ba mu da abinci muka fara cin ja muka fara yanka jakuna jakuna na gida annabi ya ga wuta ta can ya ga wuta ta can ya ga wuta ta can sai yake tambaya wannan wutar ta mece ce sai aka ce ai yunwa ce ta yi yawa ga ainihin al'umma ya manzan Allah kaji kaji sun yanka ainihin ko suna yanka ainihin jakuna ne na gida annabi ya umarni ya ce maza a je a tuntsarar da tukwanan a farfashe tukwanan ya ce kar ma a farfashe su shi salama ɗan a kawai wanda izo da wayannan dangwaye na wannan baiti yace ya nabiyallahi yace mun yadda mu zubar yace amma idan muka kwararar ba za mu wanke tukanan ba kala sai annabi yace to awa zaka yace to wannan kwana yadda yace to a zubar a wanke tukana amma tukanan da annabi cayi wallahi a fasa su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin irin waɗannan yakukuwa da aka je in muka lura za mu ga irin su bani mutsalaki irin su bani lihiyan da makamantarsu yakin aka je wasu a kashe wasu su gudu amma ba a kamo bayi ba ba bawa da aka kama illa kawai ko dai sun miƙa wuya yawa ko kuma a'a sun yadda za su zauna karkashin daula ta musulunci ko kuma sun gudu in sun gudu sai a ɗebe abin nan dukiyarsu sai a taho da ita mata da yara da suka bari sai a ɗebe duka a taho da su Allah kai mana muwafaka shine Allah madaukaki yake cewa me فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق الله أكبر فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تدع الحرب أوزارها mm.
ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض Mm.
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم sayahadihim سيهديهم ويصلح بالهم wa yadkhiluhum aljannata ويدخلهم الجنة عرفها لهم Allahu akbar don Allah mu ji wannan ayoyi akan wannan ayoyi sahabbai suka yi ta maganganu za mu ji kuma shi malam me ya dauka daga cikin sahabbai ai ba to maganganu na sahabbai Allah dai ya gaya mana yace fa iza laqitumul ladzina kafaru ku masu imani kenan da wannan zan iya tuna wani hadisi in ka yadda in na yadda in kun yadda ku musulmai ne kuma wanda kuka mika wuya ga addinin Allah to wallahi ku yadda cewa idan da a ce a yau ko a yanzu a ce misali muna da daula ta musulunci shugaba yanzu ya ce ya ainihin yi kira a fita yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah to ka ji cewa za ka tashi don manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yadda rayuwarsa ta je ƙarshe bai ji a ransa ya yi imani idan da a ce yaƙi zai zo zai fita a gwabza har sai ya yi shahada ba to ya mutum mutuwa irin ta jahiliya ina fatan mun fahimta wato ka ji a ranka cewa saboda imaninka da yaƙi zai taso bisa umarnin shugaba ba irin wannan wadda mahaukata suke a cikin gari ba ana Allahu akbar ana fasa kantunan mutane ana ɗiba wannan hauka ne dabbanci ne kuma irin wannan kamata ya a kama su a hukunta su don ba aikin Allah suke ba amma kai musulmi ka ji a ranka cewa ka yadda idan shugabanka a musulunci ya daga yatsa ya ce Allahu akbar yau za mu fita gu kaza to ka ji cewa in kana nan kuma kana cikin halin lafiya ka ji cewa da kai za a fita kai imani kuma hakan to Allah tabaraka wata'ala zai baka ladan shahidi ko da baka je ainihin wato yakin ba Allah kai mana muwafaka Allah yace fa iza laqitumul ladina kafaru idan kuka hadu da waɗanda suka kafirta Allah yace fa darbar riqabi yace ku bugi wuya ma'ana ku yi musu ainihin wato kisa na azo a gani shine ma'ana fa darbar riqabi ai ma'ana uqtuluhum wato an lura da wuya ne a nan saboda mafi rinjayen kisa e ta wuya ya fi sauki an ya kuna me bidarbin riƙabi hatta iza a sakantu muhun ai sai kun ainihin wato yawaita kisa ɗin ai a kasartun fihimul katila wa auhantu muhun bil jirahati wa azaftumuhum idan kuka ainihin yawaita kisa kuka raunata su kuka ainihin suka zamo kaskantattu to fashiddul wasaqa sai ku kame anhum gabarin su inji Allah ai ma'ana da Allah ya ce fa imma mannan ba'adu bayan kun kame kun basu gabarin yaƙarsu dan kun kai matuƙa wajen kisa to ko dai bayan nan ku ainihin me ku yafiya ku kyale su ku kawar da kai wa in ma fida an ko kuma ku ce su ba da fansa ba zancen ribata ko tafiya da bawa ba haka wasu sahabbai suka tafi akan wannan aya wasu wasu sahabbai suka ce a'a mansukiya ce wasu kuma suka ce a'a tana nan har yanzu tana kuma aiki akan tsarin da Allah tabaraka wata'ala ya ajiye ta ai ma'ana tufaduna hum bi malik a fansar da su da dukiya au bi asral muslimina ko kuma ay musanan ay musayan fursunan yaki aw yastarquna ko kuma su zamo ainihin bayi a wancan lokaci don a nan malam ya ce wa kada saban nabi sallallahu alaihi wasallam zararin bani abin nan banu nadir annabi ya kamo bayi daga cikin ainihin kabilar banu nadir sun ma ƙuraizatu sannan ya kamo daga cikin banu ƙuraiza wasu tamar al'amalu bihi ba'adu bayan nan aiki kuma ya ci gaba da yi haka wato sahabbai da suka biyo baya suka ci gaba da yin haka to bayan nan saukar wannan aya sai ta sa wancan aiki ya tsaya idan an je sai yakin ai kisa ko su gudu ko a kama su biya fansa su tafi ko su zauna a sharaɗi su zauna ƙarƙashin doka ta musulunci Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye musu wannan doka wasu bayin Allah na wancan lokaci wato sahabbai to malam anan sai ya ce qultu sai na ce bi hadhihi aya dalilin wannan aya uwliqat abwabul istirqaqi sai ce an rufe ƙofofi na bauta imma bi wiladati a min gairi sayyidiha ko kuma an rufe ƙofa ɗin na cewa baiwa ta haihu ba da shugabanta ba ya ce duka an rufe dalilin ita wannan aya ɗin ya ce wa huwa aidan yi bin zaman kuma ana rufe ta da zamani bayanan fa ya tahararun nasu kulluhum min al-istirqaqi ya ce mutane duka sun zamo ainihin 'ya'ya ya ce wa amma sabayu banu nadir ya ce da aka ce manzan Allah ya kamo bayi a yaƙi da i da banu nadir wato ɓangaren yahudawa ɗin nan wa'inda suke tarayya da banu ƙuraiza ya ce fa'innahu kana ƙabalin nuzuli hazihil aya wannan ya faru ne kafin ita wannan aya amma bayan ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake kama bayi ba wallahu ta'ala alamu Allah da yace hatta ta za alharbu aw zaraha har sai su mazajen yaƙi sun ajiye nauyinsu tukuma na abinan tukuna minat silahi daga kayan fada wa gairihi da waninsa bi an yi sulimal kufaru cewa kafirai sun ga wahala sun miƙa wuya za su yi addinin Allah au yadkhulu fil abinan fil ahad ko kuma a shigar da su cikin alkawari ba za su yi musuluncin ba amma za su zauna karkashin jagorancin musulmi kuma ba za su ainihin yaudare su ba in sun yi yaudara za a bi su da kisa kuma har yanzu wa haza gayatul qatl wal asari amma wannan fa bayan abin da ya kai matuka wajen kisa ne da kamewa da aka yi musu wancan baya Allah ya ce zalika wannan ainihin wato al'amru fihim ma zukira abinda Allah ya yi umarni cikin abinda aka ambata dinnan walau sha Allahu lan tasara minhum da Allah ya so da sai yayi taimako daga gare su bi gairi qitalib ba sai kun yaƙe su ba sai ku kama su amma walakin li yabluwakum Allah ko kuma li yabluwa ba'dukum haka ne gurin nan na'am walakin li yabluwa ba'dukum ba'd abi ba'd sai dai Allah ya yi haka ne ya jarrabi sashin ku da sashi wato sashin muminai da kuma sashin kafirai filkitali wajen yaƙi ɗin kenan fayasiru man katala minkum sai ya zama ku da aka jarrabe ku kuka yi haƙuri kuka tsaya kuka yaƙin to man katala minkum wadda aka kashe shi daga cikinku fayasiru ilal janna wa minhum kuma ilan nari wanda kuma aka kashe daga cikinsu sai ya tafi zuwa wuta Allah ya ce wallazi na ƙutilu wannan da ainihin me aka kashe su fi sabilillahi cikin ɗaukaka kalmar Allah falan yudilla a'malahum wallahi aikin su bai lalace ba yana nan a wajen Allah Allah ya musu tattali dan Allah ya ce wala tahsabanna allazina menene qutilu fi sabilillahi ko yace amwatun bal ahya'un inda rabbihim kuma yace yurzaquna eh suna nan ana azurta su shi yasa in kuka duba tarihin wannan sahabi wato abin nan wannan sahabi gurgu wanda za a tafi yaƙi wa subhanallah wato baban mu'azu ne da za a tafi yaƙi shi gurgu ne ya fito ya yi ɗamara ‘ya'yansa sun yi sun yi ya zauna ya ce a'a ya ce annabi zai fita yaƙi ni na zauna aka ce to ai kai kana cikin wanda musulunci ya yi muku uzuri ya ce a'a ba na cikinsu ni ina jin ƙarfi kai yanzu dan ciwon kai da ta yakin zai tafi ka ce wallahi kaina ne yake ciwo amin hakuri ko kafa ɗaya ce fa da shi fa amru bin jamuhu alhamdulillah wallahi dokin da zai hausi dora shi akai akai ba wannan bangaren muke son mu taba ba lokacin da suka yi shahada da shi da abokinsa an binne su rami guda ya ɗora hannunsa gunda aka caka masa mashi jini yana fita haka ya mutu wato ina son in fito mana bal a haya'un inda rabbihim yurzaquna da aka zo aka cire hannunsa dan a miƙe hannun nasa a gyara wajen sa likafani hannun sai ya sake dawowa ya ɗori akan raunin aka sake cire manzo Allah ya ce ku bashi aka rufe shi hakan wallahi bayan ruwa ya ci makabira ta ainihin abin nan Uhudu haka ruwa ya tono su so biyin nan raunin su kamar lokacin akai jini yana fita dan ka gane rayayyu aka sake gyara guri aka ainihin mayar da su shekara arba'in fa ruwa ya tone makabartar amma abin mamaki sai gashi raunin sabo to haka ranar alkiyama za su tashi wannan raunin kana kallon jini yana fita launuhu launud dami amma rihuhu rihul miski gashi jini ne yake fita kai a ido amma kuma kanshin sa kanshin wato turare ne na miski da haka za su shiga aljanna to saboda haka shine Allah madaukaki yake gaya mana su muminai in an kashe su to za su daga cikinku za su tafi aljanna amma su kafirai za su tafi wuta shi yasa Allah madaukaki yace duk waɗanda suka mutu cikin ɗaukaka kalmar Allah to falan yudilla a'malahum ayyukan su ba za su taba baci ba Allah yace sai hadihim kuma da sannu Allah zai shiryar da su fi dunya wal akhirah a duniya da lahira ila ma yanfa'uhum zuwa ga abin da zai amfane su wa yuslihu balahum kuma ya kyautata halin su a cikin duniya da lahira din wa ma fi dunya liman yi ƙutalu a nan cikin duniya ga duk wanda aka kashe shi wa udiri jufi man ƙutila ta galiba sai a shigar da shi cikin waɗanda za su tafi aljanna kamar yadda aka rinjaya wa yi da kilo humul jannata abinan an rafa halahu ai ka karanta ta ku? na ai ma'ana za a shigar da su cikin aljanna in ji Allah ai bayyana halafin wadda Allah ya yi musu bayaninta wadda abu handala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kunna indaka ya nabi Allah tuzakiruna bin nari wal janna ka anna ra'ayul ayn mun kasance wajenka ya manzan Allah ka ne mana wa'azi da wuta da aljanna kai ka ce ga sunan a ida muna kallon su yace fa iza qumna min indaka idan mun tashi daga wajenka nasina ahaluna wa amwaluna wa wa sai ya ce ai na faka Abu Hanzalata ya Rasulullah sai ya sake fashewa da kuka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Abu Hanzala yace da halin da kuke ciki a gona na tsoron Allah da yaƙini da tabbaci shi kuke kasancewa a cikin gidaddajinku ice wallahi da a gidanku akan gadajenku akan hanyar tafiyarku da kun rika masabaha da mala'iku sai ce amma lakin min hinin ilahin daga wani lokaci ne zuwa wani lokaci wato duk inda ka kai da tsoron Allahnka wani lokaci sai a sami kana ɗanyin sako ai kai ba mu asumi ba ne sai dai kawai bambanci kai mutumin kirki in ka tuno kayi sabon kuma za ka ce astaghfirullah bambancin wanda yake shi mujirimi ne shi ba zai astaghfari ba shi yasa Allah ya ce wa yadkiluhumul jannata arrafa halahu ai hata duna ila masakinihim za a shiryar da su zuwa ga ainihin mai aljannatayya da Allah ya yi musu tattali wa azwajuhum da matayensu wa abin nan wa kudamihim min ghairi istidlalin da masu yi musu hidima a gidan aljanna walidanan mukalladuna da Allah ya ba mu labari wato kowanne dan aljanna Allah isaka Allah ka sanya muna ciki kowanne dan aljanna wallahi sanin gidansa na aljanna in ya tashi daga kan wannan gada da Allah yake tara bayi a wanke musu mugun kudiri na zuciya kowanne dan aljanna ya san gidansa aljanna fiye da sanin gidansa da ina duniya saboda shiriya ta Allah Allah ne zai shiryar da bawa yanzu misali da Allah a cikin mu idan ba tabin hankali ba da Allah kowanne zai tafi gidansa a ce ya ji ya kasa shiga gidan ya rasa gidan kuma a ce wannan gida ne ga mai gidan da Allah du har ahalin gidan akwai wanda ya fi shi sanin gidan ai kafin ahalin su taru ba shine ya gina gidan ba kaga ya fi su sani ko to amma Allah ya ce in ji manzan rahama ya ce ɗan aljanna kafin ya shiga aljanna Allah ya shiryar da shi tunda ya ce wa yadda kiluhumul jannata sai ya ce an rafa halahum wacce aka bayyana musu irinta fa ya hata duna ila masakinihim za su shirye zuwa ga mazaunansu da matayensu da masu yi musu hidima ba tare kuma da wani yana musu jagora ya ce to kai ga gidanka nan eh kai ma wani ga gidan a'a sai dai mala'ikun da za su raka suna salamun salama amma su ma ba wacce a kai ga gidanka shiga ba a'a an sanar da kai ga gidan naka kamar yadda ya tabbata cikin hadisin bukari manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce yukulisul mu'minina minan nari za a tsarkake mu'minai daga wuta ma'ana bayan sun ketare siradi kenan tunda Allah ya ce ma minkum illa wariduha ko kana ala rabbika hataman maqdiya an buga fitam dole ne da dan wuta da dan aljanna sai sun hau kan wannan gadar illa dan aljanna zai haye saboda haka shi yasa ana yace yukulisul mu'minuna minan nari fayahabasu abin nan fayahabisu na alaƙa abin nan qandarati bainal jannati wan nari za a tsare su kan wata gada wannan gada tana tsakanin wuta da aljanna ne hatta idza hazibu wa naqu sai an narkar da zanubin da irage musu aka tsarkake su tukuna uzina lahum sai ai musu izini fi dukulil jannati wajen shiga aljanna annabi ya ce fa wallazi nafsu muhammadu biyadihi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da wanda ran annabi yake hannunsa ya ce li ahadihim wato ‘yan aljanna kenan ahada bi manzilihi ya fi shiriya ya fi sanin gidansa fil jannati a cikin aljanna allazi kana fi duniya ga akan gidansa da yake duniya sun bayyana ta'ala annal madaluba minal mu'minina abin nema daga mu'minai shine kawai su yi imani wattiba'il awamiri su bi umarnin Allah wa amman nasaru amma samun taimakon Allah a ci nasara akan kafiri to fa biyadihi ta'ala wannan yana hannun Allah kar kana kallon ko kuna kallon ko yan kadan ne ku ji tsoron kafirai in ta hadu kenan a'a taimakon a hannun Allah yake kar kuna kallon kuma kuna da yawa ku ce za ku yi fariya irin wannan abin da ya rusa sahabbai kenan suna kallon ga su da yawa suka fita suka ce in dai dan yawa ne yau za mu ci nasara sai gashi an fara gwamza yaki kuma su suka fara fita da gudu dan Allah ya nuna musu ba na yawa bane abin taimakon Allah ne sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ayyuhal ladina amanu tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum
na'am Allah mai girma da daukaka yake gaya mana yace ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ya kira masu imani a nan mulura sai ya ce in tansurullah bi ittiba'i awamirihi wajtinabin nawahihi idan kuka taimaki addinin Allah shine ma'ana in tansurullah din dan Allah bai bukatar taimakon bayinsa ku taimaki addinin Allah ta bin mai umarnin Allah din yace ku yi kaza ku bar kaza to ku yi kokari ku ga kun siffantu da wannan siffa to yansurkum Allah zai taimake ku ala a ada'ikum bisa ainihin abokan gabarku wayu sabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da dugadiganku ai ma'ana yusa abinan yusabbitukum fil ma'ari abinan fil ma'ar fil mu'taraki Allah tabaaraka wa ta'ala zai tabbatar da dugadiganku ba zancen guduwa a filin yaki sai Allah ya ce wallazina kafaru wallazina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum Allah mai girma da daukaka yace amma wayannan da suka kafirta sune wallazina kafaru kenan wayannan da suka kafirta fata'sal lahum a su kan wannan halaka ta tabbata gare su ai ma'ana alzamahumullahu hilakan Allah ya luzumta musu halaka su ma'ana za su tabe za su yi asara asarar da babu irinta me yasa wa adalla a amalahum ayyukansu duka sun abin nan sun rushe me yasa Allah ya ce zalika bi annahum karihu ma anzalallahu dan sun ki abin da Allah ya saukar min alqur'ani na alqur'ani almustamilu ala at-takalif wanda in kunshi abin da aka dora wa bayi na shari'a cewa su yi kaza su bar kaza saboda haka fa aha bada a amalahu ayyukansu sai suka rushe ya zan ba su da amfani ba za su amfana ba a lahira sai Allah ya ce afalam yasiru afalam yasiru fil ardi fayanzuru ننذرهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم Mm.
دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها Na'am.
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Allahu akbar. Allah tabaraka wa ta'ala yace afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim me isa ku masu hankali ba za ku yi tafiya cikin ƙasa ba fayanzuru ku yi dubi kaifa kana aqibatul ladina min qablihim wa'anda suka zo kafin su ya suka kasance labarin su ma'ana al'ummar da suka zo kafin ku me yasa ba za ku yi dubo ku ga me ya same su wato kamar a wancan lokaci Allah yana magana da mushrikayil arab da irin yadda suka kuntata wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa dubi su ga irin yadda Allah ya halakar da jama'a daban-daban adawa samudawa eh, mutanen annabi lut da sauransu duka Allah ya halakar da su yanzu da Allah misali ga dukkan mai hankali idan ya je ya ga kasar annabi lut yadda aka halakar da mutanensa misali an ce lokacin da mala'ikun suka zo suka sami a bayan gari ‘yar annabi lot tana ɗibar ruwa ta zo da abin ɗibar ruwa tana ɗibar ruwa sai suka ganta suka ce mata ya ke yarinya don Allah mu baƙi ne ga kuma lokaci ya ƙure mana akwai wani gurin sauka da za mu samu a cikin wannan gari naku ta ce kai ka shaidinku wannan garin mummunan gari ne ku juya ku tafi wani waje kaga tabbatar tana da imani tace musu kashe dinku ma'ana ina horon ku karku yadda ku shiga wannan gari suka ce a'a ai mu baki ne ki hakuri babu wani mutumin kirki wanda ya hini da suka ji da taji haka ita ce to shikenan ku dan zauna ku jira ni ina zuwa taje ta samu babanta sai take gaya masa ta ce wasu matasa ne ta ce ba ta taɓa ganin mutane masu kyau irinsu ba amma sun zo suna tambayar gurin kwana kuma ta nusar da su akan su tafi sun ƙi tafiya ashe wa'adin Allah ne ya zo ita ba ta sani ba shi kansa babanta bai sani ba don da ya ji haka sai ya tashi da sauri ya biyo ta yana zuwa suka ce bawan Allah mu baki ne kaza kaza kaza muna dan san gunda zamu dan kwana zuwa gobe mu wuce yace to ina ba ku shawari inda za ku dauki shawari na tun kafin mutanen garin nan su ganku ku yi kokari ku kama hanya ku fita dago kaza ku yi kaza ku yi kaza ku fice suka ce a'a kwana ɗaya kawai zamu yace to shikenan ku zo mu tafi ya ja su suka tafi gidansa suna zuwa kuma matarsa shaƙiya da yake ta ‘yar wuta ce sai ta haɗa hayaƙi jama'arsa suna kallon haka shi kenan haka ce to da yadda aka yi gidan nuhu akwai abin nan luda akwai baki suka tawo kuma suka samu hakan ne suka rika cincirin do kuma dare kuma aka hura wuta ta ƙara haske to da wannan wato ina son in fito mana su fa larabawa duka Yahudawa na lokacinsu suna karanta musu wannan kisa. Idan sun ƙi sukan ce, Allah ya taimake mu da annabin da za a taso na ƙarshen zamani, za mu haɗu mu da shi, mu yaƙe ku daga irin wannan bauta da kuke yi ta gunki. Saboda haka, to sun san labarin irin wayancan al'ummai ta hannun Yahudawa, ma'ana malaman Yahudawa. Me yasa ba za su hankalta ba? da irin yadda aka ɗaga ƙasar annabi lodu kwato kam alƙaryar gaba ɗaya aka ɗaga ta sai da aka ɗauko har ƙasan bakwai aka kife ta me yasa ba za su yi la'akari da irin wannan azabar ba shi yasa Allah ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim Allah ya ce damara Allahu alaihim Allah fa ya halakar da su kum wa auladukum wa amwalahum da su da dukiyarsu gabaki daya Allah yana bukatar dukiyar ne dama ai ba su yayi adawa da ta iska ta same su da wuta ai cinyewa ta ga baki daya ka dauki misali karuna da Allah ya zo da ya halakar da shi maluman tarihi suka ce wallahi in ya baka kyautar dirhami komin kyan rigarka aljihun sai ya kule wallahi dirhamin ya bi ɗan uwansa ka sare a cikin aljihunka ko in kana da jaka ka jefa shi to wallahi jakar za ta kule wannan dirhamin sai ya bi ɗan uwansa to me kake tsammani da irin wannan masifa me muke tunani don Allah Allah ya ce damar Allah Allah ya halakar da su ya halakar da ƴaƴayensu da matansu wa amwalahum da dukiyarsu Allah ya ce to walil kafirina fi kulli waqtin wa zamanin wallahi dukkan ainihin kafiri da yake addinin Allah a cikin kowanne lokaci da yanayi wallahi Allah ya ce amsaluha suna da irin wannan misalin azaba wallahi haka Allah ya gaya musu ai amsalu aqibatu man qutila kenan au man qatala min kuffari hadhihi al-umma daga kafiran waɗannan al'umma Allah ya ce za mu yi musu irin wannan Allah tabaraka wata'ala ai ya riga ya gaya mana sai Allah ya ce zalika wancananka ma'ana nasarul mu'minina din wa qaharil kafirina samun nasara na mu'mine da rinjaya na kafirai a ci nasara a kansu bi annallaha maulal ladzina amanu ai Allah ne majibincin mu'mine idan mun yarda Allah ne majibincin mu zai taimake mu to wallahi mu daga hannu mu roke shi shiriya kashi na farko kenan na biyu tabbacin imanin mu sannan na uku duk wani azzalimi wanda yake ba shi da nufin Allah shi duniya ya sa a gaba kuma ba mai shari'a bane to Allah ya darkake shi kawai idan da mumine ko musulmai za su tsayu haka a ƙasan nan ne wata ƙasa ce ta daban kamar yadda mujahidai suka yi a Falastin da Allah ka duba ka ga yadda suke baraguzan gini ne amma sun rike manyan kafirai yahudawa dule ƙeleƙen kyamara wallahi ba ta gano ba sai dai in an zo musayen fursunonin yaƙi kawai sai dai a ga sun shiga ɓaraƙuzan ginin kuma su fito da soja ainihin na isra'ila kuma su je su bayar kafin su bayar sai sun tabbatar an kawo musu nasu daman dakaru suna binsa da bindiga da zarar za a yaudare su sai su kashe shi shi kuma ba yahude da kashe mutum ɗaya nasa da kashe mutum ɗaya nasa gara sama da mutum dubu su halaka wadda ba ba yahude ba don Allah ba tabbata kan addinin Allah ne Allah ya taimake su ba wacce irin kyamara ce ba su da ita don su gane abin da ike doron ainihin ƙasa ciki kuma yankin falasɗinu wasun kuɗin ba su manta ba sun sani Allah ta baraka wa ta'ala da ita shi kyautata waɗannan mujahidan Allah ya rufa asiri da yanzu watakila mu ma wannan gubar iskar ta fara shafar mu eh wani kwamandan ba a cikin yahudawan ba sha'i wa'annan ni ina gaba da mutane fa muke yaƙi ba saboda haka kawai mu jefa nukiliya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai wani tsohon kwamanda a cikinsu ya haure shi ya ce ashe kai baka da hankali ya ce a nan za ka jefa nukiliya ya ce to in ka jefa nukiliya a nan ya ce duka gaba ɗaya wannan sashin duka ba zancen wai sauran al'umma ya ce mu ma mun tashi a aiki amma wannan irin ba mu yagon ainihin abin nan arsashi ne ko wani bom ba su yi amfani da shi ba nukiliya ne kawai ba su yi amfani da shi ba amma Allah ya tsare su to shi ne a nan Allah ya ce zalika ai nasarul mu'minina wa qaharil kuffar bi anna allaha maulal ladzina amanu Allah shine majibincin wanda suka yi imani wa annal kafirina la maula lahum su kafirai ba su da mataimaki wallahi so duk yawan kafirai wallahi karku ji tsoronsu ba ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata rana da aka fito yaƙi sahabbai suna ɗan wani nuku-nuku ya ce wallahi ni Allah ya ɗora ce kuma ko ni kaɗai zan fita wallahi kuma al'ubangiji na zai bani nasara saboda haka in dai kana tare da Allah karka ji shakkar komai wa annal kafirina la maula lahum ay la yansuruhum ahadun min Allah ta'ala ba mai taimakon su wallahi su kafirai ba mai taimakon su sai Allah ya ce inna Allah yudkilul ladina inna Allah yudkilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar na'am والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم to ba shine makomar ba ina yanzu duka bulimbituwa da muke yi mafiya yawan mu duk da Allah ba a gayyar ciki bane shikenan mutum kawai ya zo ya ce kwanta ya ta gyatsa wani ma ya cika cikinsa sallah ma ba zai iya tashi ya yi ba kai ba sallah ba ajiye sallah zaka tashi ka motsa jiki wallahi wani ba zai iya misali ya zauna ya ce astaghfirullah wa atubu ilaihi subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah a ya cika cikin sa kawai ha he hamma Ha, da anjima kuma sai ya bingire shikenan yayi bacci yayi bacci ya gaji yawa idan mai mace ne kuma shikenan bukatarsa ta tashi ya koma kanta shikenan ya kare daga taku sai ainihin bacci daga taku sai bacci shikenan ya zamo dabba ya ci ya sha ya kashi ya fitsari ya taki mace kawai shi kenan da Allah majoratin rayuwar mu mafi yawa ba hakan haka take tafiya ba to Allah ya ce wa'annan da suke masu imani zai shigar da su wato wanda suke masu imani sun aikata aiki na kwarai ya ce yudkilul ladzina amanu wa amilu salihati sai ya ce jannatin tajri min tahtiha al-anharu za mu shigar da su aljanna wadda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta kunga sai ya ce wallazi na kafaru amma wa'yanda suka kafirta fa ya tamatta una fi duniya sunan duniya su ji daɗi ko su ne misali manyan gidaje su ne manyan abin hawa su ne kaza su ne kaza su ne kaza kunga dan kai mai hankali ka hankalta ka san me ake wato ake ciki Allah ya ce wa annabi wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad ko Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana haka sai ga yanzu musulmi musulmi ne mai hankali ya ga wata mota kyakkyawa ta huce ko wani yana cikin wata nuna ce kai wannan rayuwar kan mu kan rakiya muka yau eh haka zai faɗa shaqi saboda bashi da imani kuma sai ka samu abin takaici wani sai ka samu ma'abocin ilimi na addini ne ya ajiye littafin Allah a gefe kuma kwaɗayin kawai duniya yake don Allah yanzu ya wa'azi zai tasiri a cikin zukatan al'umma yaya wa'azi zai tasiri don Allah yanzu irin karatuttukan da ake yi da a ce majoratin malaman ba mai naurati ba da a ce majoratin malaman Allah suke bi wallahi da al'umma sun tsayo akan gaskiya amma majorati wallahi kwaɗayin duniya suke yi saboda haka sai Allah ya basu da tilin iliminsu kamar malam bul'amu to su waɗanda suka kafirta su dai su ji daɗi nan duniya waye akuluna su ci abinci su sha abin sha kamata akulul an'amu kamar yadda dabbobi suke ci ai laysa lahum hammun ba su da wata damuwa illa fi budunihim ko kuma illa budunuhum sai dai cikkunan su kawai ba furujuhum sai dai farjojin su wala yaltafituna ila al-akhirati ba sa duba rayuwar lahira yanzu da Allah a rayuwa irin ta lahira da Allah ya gaya mana ya ce rayuwa ce al'abadiyya kuma in daɗi ka samu har abadan ne idan wahala ka samu har abada ne amma wannan rayuwar ta duniya rayuwa ce hudusiyya fana'iyya farariya ce kuma ƙarariya kuma ƙalilun minal ƙalil kaɗan ce daga cikin kaɗan ka zo ka rayu nan duniya iya tsawon rayuwarka kullum na buga misali a ce shekara 150 ka ji daɗi a je shekara 150 ɗan an bar ka duka ji daɗi an bar ni na ji daɗi an bar kun ji daɗi to sannan rayuwa ta lahira ta zo kuma an ce mutum ya tafi wuta ita kuma waccan wutar in an shiga ba a fita sannan kuma dan ka gane cikin wutar fitina ce manzon rahama ya gaya mana cikin hadisi ingantacce cewa idan aka ɗauko ɗan wuta shi ne ya fi kowa jin daɗi a nan duniya sai aka tsoma shi a wuta mala'ika zai tsoma shi sai ya ɗago shi sai ya ce wani ka taɓa jin daɗi ku a duniya sai ya ce mene ne daɗi kuma wai har ya manta nan fa duniya shi ne wane wani har akan kuɗi yake kwanciya wani ya zuba gidan zinari amma abin mamaki yanzu bai yi aikin Allah ba ya shiga wuta an tsoma shi an dan dago shi aka ce masa wai ka taba jin dadi kuwa sai ya ce me yayi dadi wai shi bai san ma dadin ba da wannan malaman hikima suka ce azaba tana sanyawa dan adam ya manta da irin dadin da ya sha a duniya da tsawon kwanakin sai ya ce ni ban zauna ma a duniyar ba kwata kwata rabin yini ne ko dai yini daya kamar yadda daɗi kuma zai sanya ka manta da wahalar duniya da kasha don manzan rahama ya gaya mana cikin hadisin ya ce za a ɗauki ɗan aljanna wanda ike shi ya fi kowa shan wahala nan duniya sai a tsoma shi cikin aljanna sai a ciro shi sai a ce masa wai ka taɓa jin ainihin wahala a duniya ko ya ce me ce wahala kuma ya ni ban santa ba da ba kai ne kaza kaza ka ce wallahi ban san ban san wannan ba kun ga nan duniya in ka fahimci maganar ya sa Allah a ransa kai ne kake kallonsa a cikin wahala amma shi bai ɗauki wannan wahalar da kake kallo wahala ba ce shi kawai ya yarda Allah shi ne Allah Allah ka kimsa mana cikin rayukanmu mu yarda da hukuncinka Allah yake cewa suna cin abinci kamar yadda ainihin mai su ci abinci kamar yadda dabbobi suke ci su sha abin sha Allah sai ce wannan ruma sawallahu wuta ita ce dai makomarsu ko to saboda haka Allah tabaraka wata'ala sai ya gaya mana cewa wutar ita ce makomarsu ita za su tabbata a cikinsu ina ganin ko za saboda yanayin lokaci kar mu na ga abin duk da damun saura 20 muka fara amma kuma gaba tana da nisa ita ce hannun sai mu bashi su abin nan eh khairul kalami ma qalla wa dalla ko mafi alkhairin zance shine wanda aka yi kadan kuma aka fahimce shi karatun namu in muka dauki wannan gaba din ayoyin guda uku ne amma darasin kuma zai dauke mu kusan minti talatin su ayoyi guda uku to saboda haka sai mu hakuri mu basu zuwa gobe in Allah ya sa muna raye in kuma Allah ya sanya rayuwar ta kare ba mu sani ba darasin karshe muka yi la ilaha illallah Allah muna roƙonka ya Allah ka kawo wani mu ya maye gurbi na ya Allah ya zama an ci gaba da darasin a ƙarasa ainihin wata mai alfarma din in kuma Allah ya sa ka sa muna rayuwa Allah ka ba mu iko mu zo mu dora rayuwar ba tamu bane ba wanda yake da tabbaci anan zai kai gidansa wallahi babu da mun yadda da wannan hukuncin na Allah wallahi da kowa ya tsaya yayi aikin alkhairi tukuru to amma matsalar ba mu damu ba ba ma ma kawo mutuwa jikinmu Allah ka sa mun dace Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka yafe mana kurakuranmu wannan karatuttuka da azumi da muke yi da salloli ya Allah da azumin mukanmu ya Allah Allah ka dora mana mai zanina Bauke to na muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya dora mana cikin mizanin mu Allah ka sa mun dace malam zai dan gabatar da bayani assalamu alaikum
auzu billahi bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a dan gurguje za mu dan yi bayani kaɗan akan abin da ya shafi asusu da muke da shi na marayu a ƙarƙashin wannan masallaci kamar yadda aka saba shekara da shekaru ana raba kayan sallah a ranar da za a rufe tafsir akan kuma raba kayan abinci a farkon azumi wanda raba kayan abincin already an riga an gabatar da shi kwana biyu kafin azumi insha Allah rana ita yau ranar ne za a rufe tafsir kuma a ranar ne za a raba kayan sallah a marayun da aka ɗinka musu wasu daga ciki anan wurin insha Allah ta'ala tsayuwan da na yi godiya ne muke so za mu isar musamman a jiya akwai wani bawan Allah da ya bayar da atamfa guda hudu muna don Allah ya saka masa da alkhairi kuma a farkon azumin ko kafin azumin muna tunanin abin kamar ba zai yi ba saboda yanayin tattalin arziki da ake ciki da kuma matsalolin rayuwa amma cikin iko da hukuncin ubangiji da tallafawan wasu an samu kusan an gabatar da duk abin da ya kamata a ce an yi wanda daga ciki akwai mutum uku da kowannensu ya ba da kuɗi naira dubu ɗari ɗari akwai kuma wani bawan Allah da bayar da naira dubu ɗari da hamsin sannan akwai wasu mutum uku su ma da kowannensu ya bayar da naira dubu hamsin hamsin sannan kuma akwai waɗanda duk wata dama suna bayarwa sannan kuma duk sati akwai waɗanda ake suke jefawa asusu wanda ana buɗewa ana kuma sanarwa don ranar juma'a sannan akwai waɗanda kuma suka ba da gudumawa sosai musamman abin da ya shafi abinci na shinkafa wanda a farko mun tsammanci ba za ta yi ba amma cikin ikon Allah suka ba da gudumawan shinkafan wanda kaɗan aka ƙara aka yi aka raba a gidaje sama da ashirin da biyar da wani abu so muna don Allah ya saka da alkhairi kuma yanzu abin da yake gabanmu shine wato hidima na yankan na'am akwai kuma wanda ya bayar da ɗankakkun kayan marayu shi ma kala goma so yanzu abin da yake gabanmu shine ah, layya wanda shi ma a layyan duk ah, duk sallah akan sayi bijimi a yanka a raba a gidajen marayu nan da muke da su so dai kofa buɗe take ga masu taimakawa ah, da masu ah, duk da abin da ya sawaga ana ƙara neman taimako Allah ubangiji ya sanya a mizani ya kuma ba da ikon taimakawa wanda suke taimakawa da shawarwari da ƙarfinsu da dukiyansu Allah ya saka musu da aljan ah, da alkhairi ya sanya musu a mizaninsu na al- na alkhairi ya saka da gidan aljanna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalam wa rahmatullah to muna addu'a ta fatan alkhairi ga shi bayani yanzu da malam yakubu yayi na irin tallafi da wasu bayin Allah suka bayar to kun ga eh banda marayun eh, mu ma irin mu duka suna bin mu gida wasu agun karatu duka suna tallafa mana a yanzu haka gefe na misali wani bawan Allah ne ban san shi ba wallahi kuma bara ma haka yi mun wannan tagomashin ya burge ni da shaddada da ni ba zan iya sayanta ba bani da kudinta eh na zo gun karatu kun ganta a wuyana ni bani da kudin da zan saye ta bukata ta addinin Allah ya ci gaba wallahi bukata ta addinin Allah ya ci gaba saboda haka ni ba buri nan tara kudin sai riga bane saboda haka shi yasa gurgurdan iko in ba rashin lafiya ta kai mutuka ba wallahi haka nake daurewa na fito saboda addinin Allah ya ci gaba to irin waɗannan bayin Allah da suke da irin wannan ƙaƙƙarfan niyya da waɗanda suke suna son su yi ba su da hali to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala su marasa akwai suna son su yi din Allah ka hore ka bude musu hanya waɗanda kuma suke da akwai suke yi kuma ya Allah ka ƙara musu hanyoyin arziki kamar yadda ka horewa wancan bawa lokacin annabi Musa za ka ba shi arziki na shekara ɗaya ka ba shi kace iyare da mutuwarsa kawai Allah ka buɗe musu arziki da hanyoyinka cikin sauƙi ya Allah har rayuwarsu ta zo ƙarshe Allah ka ba su ikon yin ayyuka na alkhairi abin da ike na sharri na shaidan Allah ka tsare su irin waɗannan al'umma kuma Allah ka daɗa mana yawansu Allah ka daɗa mana yawansu Allah muna roƙonka ya Allah irin waɗannan ayyuka na alkhairi kowannen mu wallahi zai iya tafiya ya bar ƴaƴan eh kowa zai iya tafiya ya bar ƴaƴan kuma idan ba kai abin kirki ba to fa baka cikin waccan ayar inna waliyallahi allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihina wallahi ba za ka shiga ba dan baka tsaya kai abin da ya kamata ba amma ka tsaya ka tarbiyantar da ahalinka ka dora su kan addini to wallahi ba za ka gagara taimakon addinin Allah ba ba za ka gagara taimakon mai karamin karfi ba ba za a rasa tausayi a cikin zuciyarka na al'umma ba saboda haka Allah zai tausasa zuciyarka zai tausasa zuciyata zai tausasa zuciyarku bisa ayyuka na alkhairi amma idan ya zam mun juya wa addinin Allah baya to Allah shi ma sai ya fita sha'aninmu kun ga daga nan samun wancan taimako ya kauce kenan Allah kai mana muwafaka wayannan bayin Allah Allah ka ƙara mana irin su Allah ka ƙara musu ƙarfin gwiwa akan ainihin irin wannan aiki na alkhairi da suke yi wanda ba su da shi suna sanye Allah kaga zukatan su Allah kai musu buɗe su ma su yi Allah muna roƙonka ya Allah wannan gari namu Allah ka albarkace shi Allah ka ƙara masa albarka ka ƙara mana zaman lafiya Allah muna roƙonka ya Allah duk abin da zai zamo tashin hankali ya hana mu gudar da faɗin abin da kace cikin zancenka mai tsarki ya Allah kai masani ne mai iko ne ba mu da sani ba mu da iko ya Allah kafin faruwar abin Allah ka magance mana shi Allah muna roƙonka ya Allah shugabannin wannan gari namu da jiha da ƙasar mu baki ɗaya Allah kai jagorancin hannayensu zuwa ga ayyuka na alkhairi Allah na sharri Allah ka kame hannayensu Allah ka shiryar mana da su Allah ka shiryar mana da su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad وارحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين